Mai saurare barkamu da wannan lokaci tare da ni Muslim Muhammad Yusuf ta cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Zakar da kai ko zakar kono ko a ce zakatul fitr. Lamari ne da ake fitarwa a duk lokacin a duk lokacin sallah karama ga yan uwa musulmai musamman ma marasa karfi. Malamai sun sha yin ƙarin bayani game da falalar wannan zakar kono wanda ake baiwa al'umma. kuma akwai iya adadin lokacin da aka ɗiba da ake son a ba da ita ga al'umma mabukata. To shin menene zai iya lalata muku irin wannan zakka sannan kuma waɗanne irin nau'in mutane ne aka haramta wa cin wannan zakka ta da kai? Za ku ji wannan da ma sauran ƙarin bayani har ma da bambancin zakkatul fitr da kuma sadaka. Na fara jin ta bakin Sheikh Ali Dan Abba limamin masallacin Milati Ibrahim da ke jihar Kano game da matakan fitar da zakkar kono da kuma yadda za a bambance ta da sadaka ko kuma ayyukan da za su iya sa ta zama karɓaɓɓiya.
Ita zakkar da kai da Hausa ana kiranta zakkar komo wato ita zakka ce wadda take tsarkake ran mutum kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ya wajabta yinta. Cewa far da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitar Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta yin zakar da kai wanda za a cire sa'i daga abin da ya shafi ko dabino ko sha'ir wanda ya danganta su da abincin su kenan da suke amfani da shi shi yasa sai kira shi a haka cewa sa wannan kalan nau'in dabino ko abun nan to amma dai a ƙarshe manzalla ya fitar da abin cewar yana nufin abincin da mutane suke ci a bangaren su to shi za a yi amfani da shi wajen fitar da wannan zaka ta fidda kai da yawa.
Dama tsakanin wani lokaci zuwa lokaci aka ce a fidda zakatul fitr.
To za a fitar ne bayan lokacin da Allah ya taimaka aka kai ƙarshen wato watan Ramadan. Idan in aka zo ƙarshe to wannan an riga an kammala to wannan dalilin shi yake ba da dama to sai kuma sai kuma sai sai a fitar da wannan zakar. saboda dalilai guda uku na farko za ta tsarkake ran shi mai az wato takan kawo sawa su sauran mutane marasa wanda abinci za ta samu farin ciki a cikin zukata saboda rana ce ta ran farin ciki masu wadata masu matsayi suna murna to bai kamata su kuma talakawa su kuma ba su cikin wannan yanayi mara daɗi ba to ana son kowa ya zama da cewar ya samu wannan jin daɗin da wannan walwalar to kuma shi na uku godiya ce zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya sa ga watan Ramadana cikin koshin lafiya an yi lafiya kuma an gama lafiya.
Kamar malam me za a iya cewa ya bambanta tsakanin zakatul fitar da kuma bayar da sadaka?
To, abin da ya bambanta zakatul da kai da kuma ita ita ita zakatul fitar da kuma abin nan me yake da suna sadaka. To, duka da sunansa sadaka, amma kowanne haka kana iya ta kuma ko wani lokaci ma za ka iya yi amma ita zakar da kai tana da ka'idar lokaci ba za a yi ta ba sai a ramadan a ramadan din ma sai a ƙarshe a ƙarshen ma tana da lokuta guda biyu da aka ware mata akwai lokaci da ake kira lokaci na falala kuma lokaci da yake ya halatta ta ranar sallah bayan alfajir ya keto to kafin liman ya sauko daga sallar idi a tabbatar an ba da ita in aka ba da ita to ta zama sadaka din idan ko ba ba da idan ta zama zakka in kuma ba a ba da ita ba sai da aka sauko daka daga cikin sadakoki to shi ne dalilin da ya sa ake sa a bada ita ɗan akan wannan ka'idar na biyu a iya bada ita kafin kwana biyu da yin sallah kwana biyu kafin sallah za a iya bayarwa haka nan kuma kwana sabon manzo Allah ya aiwatar da wannan kuma wannan ya nuna halacci domin a samu mutane kamar kaga wanda zai ci masara ko dawa ko gero ko alkama to sai ya sarrafa ta tun da wuri da yadda za a samu abin ya yi yadda ya kamata.
Kamar wanda ya bayar da ita bayan sallah da kwana biyu shi ma tashi ta yi kenan?
Da gaske Abdullahi dan Umar ya yi sahabin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam.
To amma su wane ne aka halasta su iya cin zakatul fitr?
To san mutane miskinai fakirai bai ajiye ba bai tara ba to wannan bawa domin shi ma ya ci a sa masa farin ciki a wannan shi ne duk dai wanda yake idan dai bayi da mallakar abin da zai ci na ranarsa in ko ya wannan ya halatta shi ma sai ya cire shi ma sai ya bayar kamar mutum na iya ware kuɗi na adadin ya abincin da zai bayar ya raba a madadin kayan abincin ko kuma dole sai kayan abinci.
a wani ne saboda ana son a nuna wannan rayuwar da aka yi ta baya sha to yanzu kuma an saki baki don haka baki zai ci to wannan ya sa nan haka abinci ake da bukata a kosar da mutane mutane su farin ciki tare da su To da ƙarshe malam me za a iya cewa abin da zai iya bata zakar mutum ta fi da kai.
to abin da zai cewar mutane abin da za su yi aikin da za su yi inda ba don Allah za su yi shi ba to wannan yana kawo kaga tasgaro ya lalata mutane ayyukansu saboda shine Allah tabaraka wa ta'ala yake karba sannan abu na biyu kar ka bada abu game da cewa kana wulakanta mutum akan abin da ka bashi to shi ma wani abin da zai rikita wa mutum wato wannan alherin da ya aikata lalle sai kokari su ga sun kiyaye abu na uku kuma kar ka rike baka ba ga sallah in kai wannan saboda haka shi ma bata yi ba kuma Allah zai tambaye mutum Ka ce kar a riƙe ba bayar ba ya ɗan yanke.
eh wato ma'ana rikewa wato a ba idi shine su tabbata zakka amma in aka bari sai da aka da da kai din ba ta zama kawai sadaka daga cikin sadakoki kawai Sheikh Ali Dan Abba limamin masallacin Millati Ibrahim da ke jihar Kano kenan. Shin waɗanne mutane ne aka haramta wa cin zakkar kono ko da kuwa an ba su? Za mu ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan sai dai kafin nan na ji ra'ayin wasu al'umma game da yadda suke shirin fidda tasa zakkar a daidai wannan lokaci.
sunana mamu yusuf bamalli ai daman zakan fidda kai kamar yadda ya zo mana a sunnance ana fitar da shi ne saboda mabukata kuma a daidai lokacin da azumi ya ƙare bayanai ya zo da dama kamar ni dai nukan fitar da shi wa- eh, safiyan sallah amma akwai malaman da suka ce za a iya fitarwa da daddare ana gobe sallah saboda wanda za su tafara- eh, sarrafa tunda abinci ne su samu su sarrafa su yi amfani da shi amma ni normally washe garin sallah nukan fitar da nawa insha Allah Allah ya ba mu lada Allah ya ba mu yanda za mu yi wanda ba su da shi Allah ya ba su wanda suke da shi kuma Allah ya garo musu na gode sunana Junaidu Yusuf Sokoto a ina magana da nan gan Sokoto a kamar yadda ka tambaya zakar da kai ta yaushe ya kamata mutum ya bada zakar da kai a zakar da kai tana da matuƙar lada da muhimmanci wurin Allah subhanahu wata'ala a kawai kuma yafiya ce da kurakurai wanda mutum ya yi cikin watan Ramadana a yaushe ya kamata mutum ya bada zakka ko kuma ta yaushe ne ya kamata in bada zakka su a mayiwa lokutuka mayya akwai da mal a suna suna suna da da kuma mallan suka magana abincin da aka ci kama daga wanda irin hatsi ko shinkafa mahiya muna ha- hatsi ana kunu ana bula da sauransu kuma shi ta shinkafa ana a dafa abinci da ita da sauransu so bashe ta ni muna bashe ta ne a daren ashirin da tara lokacin a daren sallah so wanda za ka ba ita kahin ya taya gyara abincin nan sai sallah sai za a bangane wasu kuma suna basuwa a sahe sallah su mu gaskiya ina ba shi ta ne kahin a daren sallah domin samun wannan lada Allah shi kar- shi ba- Allah shi an shi ba dodon mu mai samu a cikin yantattun bayi ni dai suna na Sagir Baba Nationalist Ready ni tun 28 ga wata na riga na fitar da zakan da kai nawa da na iyalaina da kuma fatan Allah ya ba mu ladan wannan uh, ibada da kuma azumi kuma muna fatan Allah ya sa duka addu'o'in da muka yi da wanda za mu yi a cikin wannan wata mai albarka Allah ya amsa mana kuma daman ya inganta cewa za a iya fitarwa tun kafin wannan rana da wannan rana har zuwa uh, washe gar ana jajibarin sallah har ra- ranar sallah da safe amma da zarar mutum ya yi sakaci bai fitar da zakan da kansa ba har ya zamana an tafi idi uh, aka ce to daga dawon idi lokacin kuma abin ya zama sadaka ba zakan da kai ba kenan shi yasa yana da matukan muhimmanci waɗanda suke da halin fitarwa su fitar tun yanzu kuma in so samu ne a haɗa ma waɗanda za a ba nan zakan da kan da ɗan kuɗin cefane domin abin ya ƙarfafe saboda kar su zamana kuma suna neman abin da za su ha- siya kayan miya da shauran abubuwa makamantan wannan da za a yi cefanen dafa abin da aka ba su na sarrafa Ah, wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci na aikin ibada muna fata Allah ya karɓi ibadunmu da addu'o'inmu kuma Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ya yi muna kunci da damuwa da talauci ciyarwa ta manya da ƙanana kuma ana so a ba mabukata ta yadda su ma za su iya cirewa su iya fitarwa su ba wasu idan sun samu kuma ana yi ne domin aiki ne na neman lada don haka a gaggauta fitarwa kafin lokacin da zai zamana har an tafi masallacin idi domin sakaci ko jinkirin yin haka idan aka dawo masallacin idi kuma ya riga ya zama sadaka ba wai zakkan fidda kai kamar yadda aka sani ba na gode.
Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko ta shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram a Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraren shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Ana jin shirin ta tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci da kuma ta trustradio.com.ng. madalla. To shin ya matsayin wanda aka bashi zakar da kai kuma ya saida ta? Na ji ta bakin Sheikh Hassan Hussaini limamin masallacin Zone 5 da ke Abuja. Sai dai ya fara da yin bayani game da mutanen da aka haramta wa cin zakar da kai.
Abin da ya tabbata a sunna shine zakatul fitri ana ba wa talakawa ne da miskinai waɗanda ba su da abincin da za su ci musamman a ranar sallah shi yasa ake so a fitar da shi ba za a ba wanda yake da hali ba bi ma'ana mawadaci ba a ba shi kuma idan idan kai da ka cire wanda ke karkashinka matarka ɗanka ko duk wanda yake aiki a karkashinka ba za ka ba shi ba domin hakkin yana kanka ne za ka fitar mai saboda haka za ka bai wa talaka ne wanda yake daban baya karkashin mulkinka ko kuma miskini wanda baya karkashin mulkin ka kuma wanda ka tabbatar bai da abin da zai shi ake baiwa bai halasta ka bada kuɗi ba domin manzon sallallahu alaihi wasallam ya lissafa nau'in abincin da za a bayar zamanin sa akwai kuɗi amma ba mu ji ya bayar da kuɗi ba ya ce daga 'ya'yan abin da yake kamar shinkafa wake masara dauro dawa su ne dangin abin da za ka fitar bai halasta a bayar da kuɗi ba to kamar ta fannin wanda aka bashi zakatul fitr ya saida shi kuma me matsayinsa a shi in dai an riga an bashi yana da iko ya duk abin da zai yi da shi domin nashi ne in ya siyar ma ya yi in ya dafa ya ci ma ya yi
da haka shirin najeriya a yau na wannan lokaci ya zo ƙarshe a madadin sauran abokan aiki muslim muhammad yusuf ke sallama da ku daga nan daily trust